أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصحاب النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تيجي بدا كراتب للتاكن حديثنا الأربعين النووي أزام تاشي للتاكن أزام تاشي حديثنا عشرين بشدة mala yake cewa alhadisu sadis wal 20 hadisi na 26 an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأعداء عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم حديثي لغا أبي هريرة يرضى الله تبتع غيشك تيوى من زمان الله صلى الله عليه وسلم إلى تيوى كل سلامة من الناس دكا وتقبع تمتالي دكا وتقبع تجتم متن alaihi sadaka to akwai ladan sadaka akan wannan gaban sai manzo Allah ya cewa kulla yawmin taqlu fihi shamsu kowace rana a kowane yinin da rana zai hutu a cikin shi idan mutum ta'dilu bainat layli ka sasanta tsakanin mutum biyu mana ka dai tsakanin mutum biyu kai adalci ba sa jituwa ka zo ka musu shari'a har suka dawo yanzu sun fahimci juna to wannan ma sadaqatul ladan sadaka Allah subhanahu wataala zai baka wa tu'inu rajula ka taimaka ma mutum fi dabbatihi game da abin hawan shi dabba abin hawa keke ko babur ko mota ko jaki ko raƙumi ko saniya ya zo zai hau ya kasa hawa ko yana so ya tasa motar shi ta kasa ka tura mishi ko moto ka tura ko kuma yaki ne ya zo zai hau ko doki in wanda ya danyi wanda ya kama mashi ya hau ya ce fa tahmiluhu alaiha ka dora shi akan wannan abun hawan nashi ya kasa hawa ko kuma ka taimaka musu wajen tada wannan abun hawan nashi au tarfa'u lahu alaiha mata'u ko kuma ka dora musu wani kayan shi akan wannan abu ka kama musu dora kayan shi sadaqatu shi ma ladan sadaka Allah subhanahu wataala zai baka wal kalimatu tayyibatu sadaqa sannan kuma magana mai daɗi magana mai kyau ka yi ma dan uwanka shi ma ladan sadaka Allah zai baka wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salah dukkan a wani taku da mutum zai yi da zai yi tahiya zuwa sallah ya fito daga gidan shi har zuwa masallaci ila ɗaya sadaka to shi malala sadaka Allah zai ba mutum wa tumitul aza an dan sannan kuma ka dauke ka dauke wata dauda ko abun cutarwa ka dauke wani abun cutarwa daga kan hanya dan kan mutane su zo su cutu ladan sadaka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mutum wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi ne wanda duka rasa abubuwa da yawa akwai hadisi na aisha manzo Allah sallallahu yake cewa dan adam Allah subhanahu wataala ya halicci mutum dan adam yana da gabbai gabbai aka ce mafasid mafasid shine gabobi gabobi wajen 360 to wannan gabobi 360 idan mutum ne kabbara ya ima Allah kabbara idan mutum ya ima ya yi tasbihi ya yi tahalili ya yi tahamidi ya yi salatu annabi ya yi wani ibada to wannan gabar ma sai ta samu wannan ladan sai ta samu ladan sadaka shi yasa gabobin su ma sai Allah subhanahu ya ba su wannan ladan sadaka shi yasa daga cikin abin da aka hakaito daga malamai suke ake magana akan karanta alqur'ani suke cewa karatun alqur'ani ana gani ya fi lada da in ba a gani idan kana gani kana da lada ladan da kana bakin ka yana karantawa hancin ka yana karanta yana samun lada idan ka yana gani hannun ka da ya rubuta qur'ani kaga kenan duk ibadar da mutum zai yi Allah subhanahu wata'ala zai ba shi ladan sadaka a wannan gabar ta ta samu wannan ladan da Allah subhanahu wata'ala zai ba wannan mutum sai mu Allah yake cewa abu na biyu shine safanta tsakanin mutum safanta tsakanin mutane da wanda mutanen da musa jituwa ka aka sa an samu matsala ka zo ka yi sulhu tsakaninsu to wannan shi ma ladan sadaka wannan kuma aka ce tsakanin mutum biyu aboki da aboki ne ko kuma mai gida da yaron shi mahaifi da ɗan shi ne mata da miji ne wa da ƙane ne duka wanda in dai ka zo kai sulhu tsakanin su to kai ma Allah zai baka ladan sadaka shi yasa a manzo Allah yake faɗi sallallahu alaihi wasallam cewa laysa al-kazzabu alladhi yuslihu bayna an-nas kana gani ko daga cikin inda aka halitta ka ƙarya haramu to amma in dai wajen sasanta mutane ne Allah ya halitta kai ƙarya ƙarya ba laihi ba ce kawai da a ce da wannan da wannan bisa magana ka zo kana so ka sulhu ta suka ce ai da za ku muka haɗu da wani yana cewa shi yana so mai maka magana kawai wani yake yi tsoro yake kai maka magana kuma kai ka je ka kwamsa shi ka yi fuska har lokaci ya kai ka ce ka ɗazu muka haɗu da wani ya tambaya ka yana ta yi banka yana cewa ma shi wallahi yana dama so yake yi maka magana to amma yana tsoron ka ko ka rike abin da ya faru to do ka yi wannan kawai ka yi ƙoƙari ko suka daga sun haɗu kawai shi kenan ka ko wani wani ya haɗu wani ya ce kaza alhali ko ba a yi wannan abin ba kawai kai ne ka zo ka tsara a rushe kuma suka samu suka samu rituwa haka nan mace da namiji haka nan mace da namiji shi yasa a daga cikin abin da ya zama to ake ake lissafa shi a cikin abin da su Allah subhanahu wataala zai ba wannan islahu zatul bayn kamar inganta tsakanin mutane inganta tsakanin waɗanda suka zamanto ba sa samun jituwa to kaga wannan bayan ladan da yake ciki kuma ladan sadaka Allah ya wata kuma musan ladan sadaka manzo Allah ya faɗi sadaka hujja ce a hadisi wasu sadaqatu burhan sadaka hujja ce wanda mutum zai je yakin hawa da cewa yayi wani abin kirki wanda Allah subhanahu wataala zai ba shi lada sai manzo Allah yake faɗi yake cewa sannan kuma abu na gaba shi ma ka taimaka wa mutum game da hawan abin hawan shi kamar yadda muka ce wannan abin hawan ya kumshi mota ce babur ne keke ne raƙumi ko yanki ko wani abu ka kama mutum ya hau in bai iya hawa ba ko kuma abin hawan da ya ƙi tashi ka taimaka mashi ya tashi ko kuma kaya ne zai ɗora kama mashi ya ɗora to duka wannan shi ma ladan sadaka sai mu Allah yake cewa kalma mai kyau magana mai kyau kaga magana mai kyau bayan ita kanta malamin sadaka ce sannan kuma tana da aka tana da wani gurbi da take bari a cikin zuciyar mutum tana da gurbi da take bari a cikin zuciyar mutum wannan mutumin wani da ka bashi abunka da wala da ka bashi abunka da wulakanci wanda ka gaya mishi magana mai kyau shi yasa Allah subhanahu wataala ma ya kushe sadakar da za a yi ta da kuma gori ka ba mutum ka zage shi ka ba mutum ka gora mishi da wannan sadakar Allah ya kushe ta Allah ya cewa qaulun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatbawha adha magana mai kyau da kuma gafara to ta yi sadakar da za a bada ta kuma a biyo bayan ta da raroka da gobe ta wayannan mutanen kun sha mutane amshi ne ka sai ya wuce kuma ka zage shi to kaga wannan gudan ka gaya mushi sadaka ka gaya mushi magana mai kyau wanda zai ji daɗi ya kawai ya ji wannan magana ma da gaya mushi ta yi sadaka yasa manzo Allah yake wa sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin balik kakka wulaƙantar da aikin kirki ta ga cewa wannan aibi ma kai baka yi shi ba ya ka samu lada sai manzo Allah ce kai ko da ka bi da dan uwanka ne da sasak eh nake cewa sakakkiyar huska ma'ana huska a saki kana gulmishi kana kana mushi magana mai daɗi to wannan shi ma a aikin kirki ne wanda Allah zai rubuta maka lada maimakon kawai ka zo ka haɗu da mutum kawai gaisa ma kawai ka ci magani ka yi fuska ya gaida kawai kana lahiya lahiya sai ya dai shawarci ka ni wannan karshen wani kawai ka bata mashi amma in ka suke mushi huska ya ji da iya ka mutunta shi ce wai ni ne ya dauka da wannan muhimmancin da wannan mutuncin shi sa ka gama Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam shi mulmushi shi ne aiki kana mushi ko za ku gaisa to mulmushi zai fara maka a huskar ka wannan za ka ji daɗi idan ma ka zo kana tsoron shi ko kana jin wani abu ko ka ɗauko wani abu na sharri kawai ka ji kasar ka kasar kuma da wannan yana daga cikin ɗabi'u mai kyau dama galibi da ɗabi'u mai kyau ne ake cin nasara a cikin dukkan al'amura na rayuwa haka kalma mai kyau kamar yadda muka ce Allah sun fala da yake hodi wa kulli ibadi ya kulu lati hiya ahsan ka gaya ma bayina idan za su yi magana su yi magana mai kyau saboda magana mara kyau bayan asalin da za ta bari a zuciyar mutum magana mara kyau tana ma iya haifar wata matsala tana iya haifar da ake cewa wasu mashakil a rayuwar mutane ko kuma a rayuwa a rayuwar mutum ko kuma a rayuwar al'umma ga baki daya shi yasa ai ko hadisin da manzo Allah yake cewa ai duk wanda ya zama ya imani da Allah da ranar lahira fa lai kun khairan awli yasmu ya wada alaihi ko ya shiru to kaga kalma mai kyau kenan sai kuma wannan a tahiyya zuwa sallah shi wannan tahiyya zuwa sallah dama mun sani shi yasa a ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kabila ta ina yi banu salma ne ko to suka ga gidajen su yayi nisa da masallaci suke so su taso su dawo kusa da masallaci sai manzon Allah ke ga musu cewa ai tahiyyar da kuke zuwa masallaci Allah yana rubuta muku lada ku zauna a cikin nisan wannan yayi domin ku samu lada da yawa in ka taso duk da za ka daga maka daraja a goge maka zani kuma ga ladan sadaka da Allah subhanahu wataala zai ba mutum sai kuma tumidul aza an tsari jaye shine kusa da abin da zai cutar da al'umma a saman hanya to wannan shi ma yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake ba mutum lada bal ma wannan yana daga cikin haƙƙin hanyar ita kanta manzo Allah da ya faɗi yake ce masa abban shi kada ku zama akan hanya suka ce ya rasulullah to ai ban mu da wajen zama da gidajen mu kana ne da ne ban mu da wajen zama dole ne kan hanya sai manzo Allah ce to in dai babu makawa sai ku zauna akan hanya to ku ba hanya hakkin ka daga cikin manzo Allah yake hudin hakkin hanya shine busar da abin da zai cutar da musulmai ko al'umma daga kan hanya kaga wani dutse wani zai zo ya tuntube ka dauke kaga wata kaya ko wani ƙauye wani zai zo ya taka ya ji ciwo ka dauke duka wannan yana daga cikin imani balma a manzo Allah yana faɗi wannan yana daga cikin wani yanki na imani manzo Allah ke cewa al-imanu bid'u wa sittuna ko wa sab'una aw tawaya shu'ba imani kusan yanki yanki 60 ne ko yanki 70 sai manzo Allah ke cewa fa a'laha mafi dafuka a cikin wannan yanki ne mana shine fa la ilaha illallah wa adnaha mafi kuma ƙasa daga cikin darajoji ko yanki na imani shine imanatul adha al-qayb hudda wani ko ɗauke wani abu da ya cutar da mutane a kan hanya shi sa ai kaga koma ta abi lahab da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata alƙawarin sai ta shiga wuta mijinta ma kuma aka mushi aka mushi da ake cewa kalmar tabba ya taɓe ita ma kuma aka haɗa da ita ni ita aikin ta kawai ita wa mura'atuhu hammalatul hadab tana ɗaukowa tsedau ko ƙaya ka ce kaya tana tana ajiyewa hanyar da manzo Allah zai wuce ta zo ta roƙo wa gidan shi duk hanyar sun yana bi a aji kawai dan saboda zai taka ya tutu to dalilin wannan shine Allah ya ce wa man sayasla naran zata la ita ma za ta shiga wuta ma'awuce kola fi jidiha habalun min masad za a ɗauko ta da wuya da ake cewa da igiya a ɗarme ta da igiya a wuyanta dalilin wannan to bari kuma wannan ana magana akan hanyar musulmi kaka cutar maganin da musulmi to ita wannan gabaki ɗaya manzo Allah ne ma ya kaso da cutar Allah subhanahu wataala ya mata wannan to da haka ba wai mutum ya zo ya mutum dama ya zo ya ɗauko ya sa abin da mutane za su cuci wannan ai la'anta ce ba yana daga cikin la'anta shi ne yana daga cikin abin da aka ƙi shi ne aka ce musulmi ittaqul mala'in ku nisanci dukkan abin da zai janyo la'antar mutane daga ciki ake cewa ka zo ka yi kashi a kan hanya ko tsari a kan hanya ko wani abu ko wani abu to yana daga cikin halloji ma ka zo ka ɗauko wani abun da mutane za su cutu ka aiki a kan hanya wani daga ya ya wuce kai wannan wani da kai wannan Allah zai ne wuce wannan kaza wannan kaza to kaga wannan duka yana daga ciki to bare wannan bare wannan ana maganar ka ka ajiyewa to kuma wannan shi kuma daukewa in ka gani ana magana in ka gani ka dauke nema Allah zai baka lada to kai to idan ka dauko kuma ka ajiye da mutane su tuwa a wannan ba shakka Allah subhanahu wataala zai baka zai rubuta maka zunubi zai rubuta maka zunubi wannan hadisi a takaice abin da yake gaya mana hadisi na gaba hadisi ne 27 malai yake cewa an nawas bin sama'an radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حديث نقبلي وعن وابس بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتودد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والداري بإسناد حسن wannan hadisin daga Nawas bin Sam'an daga Allah tabbata gare shi yake cewa ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albigu shi abin da ake ce ma albigu albirru shine duk wani dangi na aikin alkhairi sallah tana ciki azumi yana ciki zakka yana ciki imani yana ciki sannan an kira ma aljanna ma kanta albir to duk wani aiki da ka sani dangin aiki na alkhairi manzo Allah ce ai yake tambaya aiki wadi menene albirru sai ka cewa albirru husnul khuluqi shi aiki na alkhairi shine kyakkyawan ɗabi'a mutum ya zama yana da ɗabi'u masu kyau abinda mutum zai yi ya samu nutsuwa a kan shi ka kyauta ma ɗan uwanka ka je ka yi sallah ka yi azumi ka kauce ma saba ma Allah subhanahu ka kauce ma saba ma uwaye ka kauce ma cutar da al'umma sai manzo Allah ya ce wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi nafsika duk abin da ya so samu ka rai sannan kuma wa karihta an yaqali alayhi nas kuma kake kyamar kan wani ran kana cikin wannan abu kaga wani babu wata ka'ida wadda za ta yake cewa za ta kiyaye maka ka iya sa ka gane me ake cewa zani ko da yanzu qur'ani bai zo ce maka kaza zani ne kaza ne ne kai wannan zani ana nufin zanihi a urfi na mutane ko kuma zanihi a shari'a duk abin da ka yi shi zuciyarka ba ta samu nutsuwa ba to wannan abin babu kyau a ɗabi'ance ko kuma a shar'ance ko a cikin amujtama yanzu wane ne duk yadda mutum ya kai da iya sa'a ma Allah to amma akwai abin da ya iya bari dole sai ya laɗe sannan kuma duk mutumin da ya saba ma Allah ko da baka tambaye shi wannan haka yake sai yana jin in yi tuna wannan abin da ya yi sai yana jin takaici yana jin nadama me yasa ne kaza sannan kuma baya su baya su ba a ganshi a wannan halin yanzu ɓarawon da ya zo ke sata ya za a iya so a gan shi yana sata sannan kuma ya je wannan sata sai ya zo yana tuna ko yana kashe wannan kuɗi sai yana tuna cewa wannan kuɗin da haƙƙin al'umma ne mana ke ci haka nan duk wani dangi na sako da mutum zai ka gani ko saboda saboda ka ake mutum ya shafi amma ko bai so a ji warin kaga wannan ke nuna cewa kaga wannan ya nuna musu wannan abin laifi ne وعن وابس بن معبد حديثي نجب دغ وابسة ابن معبد yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah da nazo ma sai ya ce mini ji ita ta sa'alu anil bin shin ka zo ne dan kai tambaya ko ka zo ne kai tambaya akan me ake nihi da albiru qultu na sai ya ce na'am ya rasulullah fa qala ya manzon Allah ce to istafti qalbak ka yi ka nemi fatawa a wajen zuciyarka ma'ana ka karka yi zuciyarka ka tambayi to zuciyarka albihu makuma annati ne ka tambayi zuciyarka albihu makuma annati ilayhi nafsu abin da ake ce ma albihu abin da rai ta nutsu a kan shi duk abin da ka ji ka yi shi ka samu nutsuwa to wannan albihu ne wal ismu eh wa ma'anna ilayhi alqalbu sannan kuma zuciya ta nutsu a tare da shi wal ismu shi kuma zini ma haka fi nafsi abin da duk yake so sama mutum rai sannan wata raddada fi sadri yake kai kawo a tsirgin mutum daga ya jima ma ya tuna daga ya jima ya tuna daga ya jima ya tuna sai mu zalla ta wa in afkaka nasu wa aftauka idan ma mutane za su baka fatawa to su baka fatawa wannan shine ake yi da albiru shi sa ibnu qayyim yake faɗi da yake so ya nuna hanyar da mutum zai ya ban aikin laifi domin ya huta sai ke cewa kalla gani aikin idan mutum ya aikata wani abin da ya shayi saban Allah to wannan saban Allah sai ya ban nadama a afon ana magana ne yana magana ana magana ne akan alfasha ta zina sai ke cewa idan mutum ya aikata laifi na zina to daɗin da zai yi dukka dukka ka ɗauka duka bai huce ya yi nisa minti goma to a wannan minti goma shi kuma sai ya bar nadamar kusan shekara ashirin a rayuwar shi me shekara ashirin duk lokacin da ya tana sai ya yi nadama kai ko waɗanda suke cikin lamarin ba ko waɗanda suke cikin kai duk wanda yake cikin wani harka ta saban Allah to kullum zuciyar shi tana mashi tana zargin shi akan nesa ta kaza kullum yana yi ya yarda yana yi amma kuma yana zargin kanshi to kaga wannan kunan da wannan abin ya bari a cikin zuciyarka kullum kana tunawa kana tunawa kana tunawa to kaga wannan shine al-ism kenan wannan hadisin kuma shine zai zai nuna maka a magana da magana yake cewa sallallahu alaihi wasallama al-halal inna al-halal bayyin wa inna al-harama bayyin kaga halal a hili take haram a hili take idan abin da ya shafi halaka ne kowa ya riga ya sani yanzu idan mutum ya zo ya ci idan mutum ya je wani aiki kudin da ya samu na halak an tsiri zai ci hankalin shi kwance amma in ji wani ne ka cuta ko mutum ya yi wata aka yi wani wace aka yi wani kai kanka za ka zo kana ci baka samu nutsuwa ko ba ka ma ba su muhimmanci ba wajen ka yi abin kirki da su saboda kai ma kana ganin cewa ba na kirki ba kawai ka je ka kashe su kawai ga masu tsari ba shi ko ina ba hadisi na gaba daga shi zamu tsaya insha Allah الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح a wannan hadisi ma yake cewa an karbo shi daga abin je al-ibad bin sariya iballa tabbata a gare shi yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wani lokaci manzon Allah ya yi mana wa'azi wa'azi wa'aza maw'izatan ay yayi wa'azi wa'azi ma'ana wa'azin da ya kai gaya cikin magana cikin bayani kan shi shine ma yake cewa wajilat min halqulub a wannan wa'azin da manzon Allah ya mana zuciya ta tsorata shine ta tsoro ta zuciya ta ji tsoro wa zarafat minha al'uyun idanuwa sun zubda hawaye fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka annaha maw'izatu muwaddi'in shin wannan kamar dine yin wa'azin ban kwana ya manzon Allah kamar ban kwana ne kake mana kamar daga kamar daga ma ganin ka ba sai suka ce to tunda haka ne musamman abin da hali zai biyo baya fa ausina imana wasiyya قال هي من ذلك cewa usikum bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah shine imtisali awa imtisalu awamirihi wa istinabu nawahihi ku yi abin da Allah ce ku musaltu ga abin da Allah ce sannan kuma ku nisanci abin da Allah ya hana shine malamai suke cewa an taj'ala bainaka wa bainan nari wiqayatan ko bainan ma'siyati Allah wiqayatan ka sanya wata kariya tsakaninka da sabon Allah ko tsakaninka da shiga wuta to ina muku wasiya da jin tsoron Allah mun Allah ce was-sam'i wa ta'a sannan ina muku wasiya da ji da kuma biyayya game da shi game da dole a ce shugabanka tun daga gida mahaifa jin magana su sannan kuma yi musu biyayya wanda ya girme ka jin magana shi musu biyayya mai gidanka a wajen aiki mai mai garin unguwarku gwamnan garinku har a zo kan shugaban ƙasa magana shi a yi biyayya a shi a yi biyayya sai manzo Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abu kai ko da ma bawa ne yake shugabanta ku in dai shine shugaba ko a ce ko da soji ne ma yake shugabanta ku in dai shine shugaba to ku mushi biyayya duk abin da ya faɗi wannan hakki ne na shugabanci Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa qulil amri minkum ku bi ku bi Allah ku bi shugabanni eh ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan kuma ku bi shugabanni amma akan abin da bai ci karo akan shari'a ba ko akan abin da bai kumshi saban Allah ba manzon Allah yake cewa kai fa innahu man yashminkum duk wanda ya rayu mai duk wanda ya rayu a cikin ku da ya rayuwa mai tsawo to fa sai waqti lafan ka sai to zai ga sabani zai ga sabanin al'umma sabani a cikin addini rikici a cikin abin da shi addini wannan mutum zai gani mazalla ce haka fa alaikum bi sunnati ni dai na lazumta muku ku yuko da sunna ta hanyar wanda da nake kai to ku yuko da ita sannan wa sunnatu khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sannan kuma ku yuko da sunnata khalifofi na shiryayyu abu alaiha bin nawajib ku yi ruko ku ku da aka cewa ku yi ruko da wannan sunna ku kama ta bin nawajib da hirorinku hira ko haƙora na nan to ku rike ta da ƙarfi kasan shine in ka rike abu in ka rike shi aka sai in ka rike da wani bai iya kuta to ma'ana kawai ne nan ibara ta cewa ku rike wannan sunna da ƙarfi wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedin ku da bin al'amura agaggu abubuwan da babu su a kawo su sun zalaka ta fa inna kulla bid'atin balala saboda kowace bid'a bata wannan hadisin yana karanta da mu abubuwa da dama abu na farko shine tsoron Allah muhimmancin tsoron Allah a cikin rayuwar mutum tsoron Allah tana da fa'idodi da yawa al-Imam al-Usaimi yana da littafi dan karami mu ga ne muktasar wa ajiyar dan karami ala kamar da littafi takaitacce da ya kawo fawaidin taqwa sai da ya kawo kusan sama da fa'ida arba'in ta tsoron Allah kuma duka a cikin Qur'ani da hadisi kaga sai ko mu anan zamu hawa zanawa wa man yattaqillahi ja'al lahu makhraja kaga ni wattaqullaha wa yu'allimukumullah to yayi ka fa'idodi da to tsoron Allah yana da fa'idodi kwarai a cikin rayuwar mutum a cikin rayuwar bayi shi yasa manzo Allah ya ima sahabbai su yi tsoron Allah wannan tsoron Allah shine zai sa su kiyaye dokokin Allah shine zai sa kuma su bi umarnin Allah subhanahu wataala dangance kuma da halloji ima shugabanni biyayya ima shugabanni biyayya wannan babu wata magana a kan shi wannan shugabannin shu wannan shugaban da yake shugabanta ku ko ba ko da ba musulmi bane in dai shugaba ne da sunan shugaba ko kai da kuka zabe shi a bisa doka wadda kuka dora wanda kuka yi amanna da ita a bisa wannan doka ya zama shugaba to wajibi ne a bi umarnin shi matukar bai saba ma Allah ba ba dole kuma ya umarnin shi ba umarni akan duniya akan al'amuran na zamantakewa shugaba ya ce ka a yi kaza ka a yi shugaba ya ce ka a huto karni kaza ka a huto ka a yi kaza duk abin da bai ci karo da shari'a ba bai ci karo kuma da maslaha ama ba ko da a ya ci karo da maslaha ama to sai dai a nemi halli a nemi mahuta ta hanya mai sauki amma ba ta hanyar huto na huto ba shi yasa mazalla da yake akwai a ce Allah subhanahu wa da yake hudi cewa Yahudawa su ne suka zamanto suna jin abin da ake gaya musu amma ba su ba sa ba sa aikata shi sa Allah sun kara cewa kan musulmi su zamanto kamar yahudawa wanda su sun zamanto suna ji alam tawai idan lazina utu sun kitabi la ila kitabi lahi yashtabu yadu ila kitabi wa yake cewa alam tawai lazina utu sun kitabi يشتمون بلا تبدان تبصرون على بعضهم وكفل وكفل وكفل من الذين هادوا يحرفون الكلم من بعد مواضيه ويقول سمعنا وعصينا Allah ce daga cikin Yahuda a kowanne suke canza kalmomin Allah ya kulle sami'ina wa asaina mun je su amma kuma mun saba wasu ma gaira musmi'in sai su ce mun ji amma mun saba to Allah ce ku ku zama to kamar su wala takunu kallabi na qalu sami'ina wa hum la yasmun kar ku zama to wanda za su ce sun ji amma ba su ji ba saboda ba su aikatawa to ku musulmi ku ji ku bi ku yi biyayya ko da a ce bawa a wannan hadisin za ka samu wasu daga cikin mustashriqun ko waɗanda suke sukan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa wai manzo Allah ana ya ci mutuncin bawa ko a ce bawa duk da ya kawo a can a riwaya da ka hafshiyu abul hafshiyu ana cewa ya ci ya ci ya ci ya ci ya ke cewa mutuncin bakakken fata inda su mutanen Habsha ka dauka Habsha ya ce fiti mutanen sun zama to bakake a wata riwaya abul aswad to suna ce a ai wannan mazala ya ci mutuncin kaza kaza kaza kaza to wannan ba cin mutunci bane ba mazala ya hudu haka bane dan wai ya rena mai fata baki a mazala shi ne ma mutum na farko a duniya wanda ya fara daga mai fata baki inda a ce musulunci ana kallon mata da bilal bai samu wani matsayi ba a cikin sahabbai bilal da mazala bai dauke shi mai kira sallah ba ka san muhimmancin kira sallah kamar wanda ka bashi wanda ka bashi wanda aka matsa shi wanda aka sa shi mai kyau sallama kamar kawai kun sallama mashi al'amuran addinin ku kawai shi ne zai zo sanar da ku cewa eh lokacin sallah shi sa halika suke cewa masu magana suke cewa kamar babu wanda yake kiran mutane zuwa alkhairi ba kun za su bashi kamar mai kyau sallah shi ne kuna zamne kana bauchi kawai hudu zai tashi ya bar gidan shi duk tsayin da ake ya zo masallaci ya yi kyan sallah kawai dan ya sanar da ku cewa wannan abin a lokacin shi yayi to manzo Allah ya dauki Bilal da kiran sallah sannan manzo Allah ya daga matsayin Bilal lokacin da abi zarri ma suka dan samu matsala mazalla abi zarri afwan abi zarri ya ce ma ya ce ma bilal ibn sauda mazalla ce mishi innaka bu'un fika jahiliya la fika jahiliya ko yake cewa kai mutum ne har yanzu akwai sauran tunani na jahiliya a cikin kanka har manzo Allah da ya zo ƙarshe ma don ya nuna babu wani bambanci tsakanin launi kowa ɗaya ne a hudu ba shi ta ƙarshe wadda daga ita a hajjitul wada a nan ya faɗi musu ya ce babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ko baki ko wari sai da tsoron Allah kuma haka Allah ma ya faɗi kawai inna akramakum inda Allah atqakum wanda yi kuma tsayi a wani Allah shine tsoron Allah kaga wannan ba wacin mutunci bane abin ya kace to me yasa manzo Allah ya yi wani zaka saboda al'ada ta Laraba a ofin su a ofin su su a launi ne na baki kamar launi ne da yake nuni zuwa bauta saboda su aka samu suna yin bauta a zamanin su a zamanin larabawa ne in ka samu da wuya ka samu bawa hori duk bayan da ake samu baka tsoro saboda suna ganin launin wannan na baƙi to aka suka tashi aka kwakwalo su ta haka da ke to sun ana so a ba su labarin cewa wannan mutumin da suke ganin cewa shi ba kowa ba ne to yau in ana kace tahiya ce ake ta shugabanci to ko shi da shugaban shi dole ne shugaban su dole ne su bi shi ana ajiye wannan magana shi yasa zaka dan kasancewa su laraba launi baki a wajen su kamar wani wannan ne aibi ne to kuma kamar kamar kamar kace ba ai kamar kace in aka ɗauka a kan yanayin mujtamar sun ka tashi kamar ba ko da a ce ba ai bane amma dai abu ne sabo kai yanzu a ce akwai mutum kusan ɗari duka wata da ya samu ɗaya tak sakon da ya zama yanzu ko ya za shi da cikin su kawai shi han a yadda ake cewa hankalin shi kan shi zai dawo kan shi zai dawo kan shi zai dawo to abin da kamar abin da hadisi yake ni ba wai yana mazalla yana cin mutuncin sahabbai bane a yana cin mutuncin yanayin da mata bane abin da ya race a cikin kwakwalwar larabawa cewa kawai aka ce mutum mai bakan fata ne yana ganin ana ganin ko ya jinsi ne na harkar bauta ko abin da ya shahi cewa ne kamar dai wani kaskanci ne ko wani shi za ga mutumin da ya zo zama zalla cewa mata shi ta ahida baki sai zai ce manzo Allah mata ta ta ahida baki kawai ke so ce ba dan shi bane sai manzo Allah ya bashi misali sai ya ce kana da raƙon ba ce ina da raƙon ba sai ce me launin ka sai ke cewa eh a ciki akwai ja akwai wani akwai wani sai ke cewa to ya aka yi aka samu a raƙumi ɗaya za a kai raƙuma ɗaya za ta yi wannan wani wannan ja wannan tarwata wannan wani ne sai ke cewa eh tana yiwuwa kai wata jijiya ce ta ɗanyi fusga wancan ya zo wani wancan ya zo ja wannan sai wanda ce to wannan shi ma ɗan naka shi ma haka ne alamar yake to ka gani dan saboda da a gusar da wannan kisa kaga ko Usama bin Zaid da mahaifin shi shi usama baki ne mahaifinsu fari ne to ya zamanto ana shakkan cewa ɗan shi ne ko ba ɗan shi bane manzo Allah bai samu nutsuwa ba har sai da aka samu wani har sai da aka samu irin mutanen da ake ce ma kamar masu kiyafa wanda suke iya gane nasaba kasan akwai su a da wanda kawai daga sun ga wani da wani ya ce wani da wani jinin su da akwai su a da wasu ne ba har yanzu akwai irin su a cikin al'umma ko kuma amma a da akwai su to shine da aka samu wani wanda ake ce ma mujazza a zamanin nasu suna ruhe ne ma suna bauchi suna ruhe amma wannan kawal usama ta leko kawal zai da ta leko kuma wannan baki wannan hori sai shi wannan mutum zuciya ya ce wannan da wannan kawal da wannan kawal daga ɗaya ce sai manzo Allah yana jin daɗi to kaga yanzu matsala wani ake cewa mushkila ta ta gushe to kaga wannan duk to dan a nuna yanayin da laraba suka ɗauki bakin wata amma ba wai manzo Allah yana cin mutuncin yanayin bakin wata ba a hadisin yana nuna mahimmancin riko da sunna ta manzo Allah musamman lokacin da zamani zai lalace kamar irin wannan lokacin sabanin addini da rikici da kuma a mazhabobi da suke zawa ko a ce dai kan ba a ce mazhabi ba kamar firab firab jama'a da ake samu hanyoyi wanda ya zo da addini shi wanda ya zo ana ta kira da al'umma ana ta sa rudani to a wannan lokacin ne daidai riko da sunnan manzo Allah da kuma riko da duk da waki da duk wani abu da ya zama to sabon abu ne ba san shi ba manzo Allah ce saboda yace bid'a bata ce ita kuma bid'a za ta kai mutum zuwa ga wanda Allah kare mu sai mu daga ta kalmashin wannan hadisin akwai maganganu da yawa musamman abin da ya shafi kullu bid'a ce kullu wani da daga cikin abin da malamai suka tsauna alma tana ta kawo sabani wasu na ganin cewa kullu kulliya ta kullu judiya ta da sauransu Allahu a'lam son ɗalibin ne an gauya bi ne kuma lamu bi ne ko ɗine ka bai to mara yi kuma ma'amara kan blok Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله آه